الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na wato ilmul qira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wato muna cikin suratul a'raf wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 53 muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya an gane ko to kafin mu je aya da zamu tashi akan ta ta 193 zamu dan yi bita baya kadan wajen inda Allah ya ce fa ta'ala Allahu amma yushrikun kina Allah ya daukaka daga shirkar da masu shirka suke yi da shi ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an suna shirka da abinda bai halicci komai ba kinan abinda bai halitta ba bai cancanta abota mishi ba wa hum yukhluquna kuma su halitta su an kai in mun ce har gumaka suna ciki li taghlibi janibi al-uqala ala janibi ghairi al-uqala wala yastati'una lahum nasran ba sa iya taimakon su lahum wa lahunna wala hum anfusahum yansuruna kuma wala anfusahum wa anfusahunna yansuruna sai an kai taglibi janibin dhukuri ala janibil inath wa in tad'uuhum ko wa in tad'uuhunna ila al-huda in kun kira su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ko la yatba'ukum a qira'ata imam nafi mun ka ce tabi'a yatba'u shine la yatba'ukum la yattabi'ukum kuma daga ittaba'a malaman da suke kula da balaga ta alqur'ani sun ka ce ittaba'a yayi karhin ma'ana domin ziyaratul mabna ta dullu ala ziyaratul ma'ana galiban sun ka ce dalili idan muka hankalta ma kamar kisa annabi adamu a cikin suratul bakara da kuma suratu taha inda Allah ce kulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan sace mi faman tabi'a hudaya suka ce nan ana magana ne da annabi adamu ba ai mai zancan wani abu na wahala da zai same shi ba amma taha sai an ka ce قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى kuma kana bane sun kace saboda can cikin qaha an yi zancen wahala an gane ko domin an ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ko wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min jannati fatashqa tashqan nan kaga akwai wahala cikin to fa man ittaba hudaya sai aisha abin ga kuma fala ya dillu wala ya shiƙa kaga akwai zancen wahala mun sani kuma fahimta ba yawwa to sai Allah ce sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku a da'autu muhum ko kun kira su am antum samitun ko kun yi kauci saboda kira gittowa yake yi samit kuma asmut asamt abin nan sabit ne an gane ko ko wani sai an kai mai amfani da jumla shi shi wancan an kai mai amfani da jumla ismiya allati tadullu ala al-hadath wancan kuma an kai masa amfani da jumla al-ismiya allati tadullu ala thubut wal istiqrar domin dan adam kawai ci aka sani da shi magana gittowa take to ayat da zamu tashi ita ce innal ladina tad'una min dunillahi ko waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba ibadun amsalukum bayi ne tamkar ku an gane ko halitta ne irin ku fad'uhum to ku kira su falyastajibu lakum su karba muku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya na al'amru huna ko ya zamanto littahdidi tahdidi da ha babba na tsoratarwa ko ko al'amru littajiz na gajiyarwa ku kira su su karba muku ka ku ga ai ba karba muku da su ba an gane ko idan in ka ɗauke shi ma'anar shi fada'uhum kina Allah ya bada izinin ai abota magumaka alhali ko ba haka yake ba mun gane ko to wannan ita ce qira'a ta jamhur sai dai akwai qira'a shadda innal ladhina tad'una min dunillahi akwai qira'a inil ladhina tad'una min dunillahi an gane ko in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 563 to wannan qira'a ta inil ladhina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke kira waɗanda ba Allah ba an gane ko yawwa sai ce mi inil ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba bayi ne tamkarku to sai dai wannan ƙira'a ta inil ladhina tad'una min dunillahi an gane ko wasu suka ce to yadda za a takhrijin ta shine sai ta zamanto ma nafiya ce inil ladhina tad'una min dunillahi ai mal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba ba bayi bane tamkarku to kuma kira'a mutawatira ta tabbatar da bayi ne tamkar ku kaga ko kira'a nan shadda sai da mutum eh an gane ko yawwa sai malamai suka yi takhrijinta sun ka ce to kenan inil ladina tad'una min dunillahi akwai qira'a ibadan amsalukum sai da mutum inda ta yi aiki alhali inda mukhaffafa ba ta aiki sai suka ce a'a a wasu larabawa tana aiki domin akwai kira'a wa in kullum lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'maluhum wa in kullum akwai taujihi kwarai karkashin wannan aya in ka diba cikin Abdurrul Masun da kuma littafin al-insaf fi masail al-khilaf na Imam al-Anbari karkashin wannan aya ya kama ganganu masu yawa da shi mai Abdurrul Masun sai in kana son ka dibi waɗannan ayoyin sai ka shirya to almuhimmu dai aikin ta a nahau ba matsala bane amma in an ce in nafiya ce ta kori ba bayi bane tamkar ku an kira su ibad in ji malamai saboda ni saboda su ma halitta su an kai ba sani ko mun fahimta ba kuma suna tunanin waɗannan abubuwan za su amfani su yasa aka ce ibadun amsaluku to qira'a shadda dai man ladina tad'una min dunillahi mun dauke in nafiya ce sai malamai suka ce to wanda qira'a ta tabbatar da bayi ne tamkar ku ma'ana yadda an ka halicce ku haka an ka halicce su amma da an qira'a shadda da ta yi nafiyu menene ma'anar shi ba bayi bane tamkar ku ta fuskar ku kuna ci su ba sa ci kidan misliya nan sai ta mutu ta bambanta ba sani ko mun fahimta ba sai Allah ce alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafuwa ne da suke tafiya da su kidan su aslamu ba su da su suna da kafafuwan dan wani gumki yana da kafafuwa amma bai tafiya da su am lahum aidin yabtishuna biha ko ko suna da hannaye da suke damka da su yabtishuna biha ina fata an fahimce ni yawwa imam abu jafar ya karanta ya shuna ba ya shuna ba sai da manto ya furu ne amma duk ma'anar shi daya da ya butushu da ya butushu duka dai tana nufin damka suna da hannaye amma ba su iya damka da su am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da ido suke gani gare su da su am lahum adanun yasma'una biha ko suna da ni kunnuwa azanun kaga wanda kace mai kiran sallah azan ba azan bane ba kunnuwa ba ne azani yake gani ko kuli da ushuraka a kunko ka ce ku kira allolinku abinda kuke kira mun sani ko mun fahimta ba kuli da ushuraka a kun imamu asin da hamza da yakub sun karanta kuli da u sauran kuma sun karanta kulu da u duk dai wannan babu matsala ta fuskar ma'ana ku kira waɗannan ababen da kuke kira shuraka akun abokan tarayya sun maki duni faɗatun biru ko ba karan bane yawwa sun maki duni faɗatun biru imam abu amur ibn al'ala al-basri da imam abu ja'far sun karanta sun maki duni ina fata an fahimce idan za su wuce kaga sai su karanta da ya'un wannan babu matsala dama ko an tabbatar da ya'un ko ba tabbatar da ita ba daidai ma'anar ba ta canzawa amma imamu yaqub da hisham wanda rawi ne na abdullahi bin zakwan su sun tabbatar da ya'un fil halatul wasl wal waqf thumma kiduni fala tunzirun an gane ko fala tunziruni imamu yaqub ya karanta wato waqfan wa waslan dama dai wannan ya atin ana kiransu azawa'id an gane ko kiran ku kira ababen da abubuwan tare da hukumin makirci falatun ziru ko ba ka da bane kak ku saurara min wannan ya nuna an kalubalance su da su da allolinsu gaba daya don ba za su iya cutar da mutum ba sai yan Allah ya so to sai Allah subhanahu wata'ala ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba lalle waliya waliyina sai zaman to wali fa'il ne sai an ka kara mishi ya'un sai zan waliya kinan waliya ya kamata zaman to waliya to inna waliya kinan fa'il ne fa'il waliyi sai zaman to waliya ya'un biyu sai an kada da ya'un guda majibincin lamari na Allahu shine Allah ko allazi nazzala alkitab wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma shine ke jibintan lamarin mutane na gari bayan Allah bayan sa na gari mun gane ko to wannan wurin malamai sun yi taujihin shi ta hanyoyi daban-daban waɗansu ka ce shi inna waliya an gane ko kiran inna waliya waliya waliyallahu an gane ko akwai inna waliyallahu nan ba shi da iskali waliyi na an kai idafa amma akwai inna waliyallahu waliyallahu da ya'un daya ina fata an fahimci ni to sai suka ce ya ne asalin shi ita ko wannan qira'a suka ce asalin shi wali inna waliyallahu suka ce asalin shi waliya ne to saboda ya guda uku sun yi mi sun haɗu sai an ka shafe guda amma ƙira'a ce shadda ba sai kuma na fahimta ba sai zamanto wato an shafe guda sai zamanto inna waliyallahu ba sai kuma fahimta ba waɗansu sun ka ce a'a nan ba wali wali na an kai ma idafa tunda ai masa idafa ya zama ya zama ma'rifa sun ka ce asalin shi inna waliyan ne inna waliyan Allahu to waliyan nunu sakina tunda an kace waliyan ainunu sakina ce tunda tanwini ne tasbutu lafzan la khattan sai an ka shahi nunun din da an ka shahi nunun sai an ka bari ya'un biyu an gare ko sai an ka shahi nunun iltiqa'i sakinaini sai an ka ce inna wali ita ko waccan waliyi waliyi ya'un biyu sun hadu sai an kai mata fata sai zama to inna waliyallahu an gare ko majibincin lamari na shi inna waliyan akwai majibincin lamari kiran ba tun da babu izafa Allahu shine Allah an gane ko haka sun ka tafi sun kai taujihin wannan qira'a din ina fata an fahimta sai dai mushkilata mubtada ya zamanto na kira khabar ya zamanto ma'arifa sun ka ce to cikin larabawa akwai wanda suna irin wannan an gane ko yawwa sun ka ce kamar cikin larabci akwai larabawa da suke cewa wa inna wa in haraman wa inna haraman an asubba mujashi'an kaga inna haraman kaga inna ya zamanto haraman na kira an asubba mujashi'an kinin ya zamanto matsayin khabar kuma yana iya kuma zuwa ga wato ma'arifa kinin a larabci akwai shi akwai kira'a kuma wanda sun ka karanta inna waliyillahu inna waliyillahu sai zamanto ya'ul idafa an kai mata mi an kai mata kasra ba a ce inna waliyallahu ba sun kace ta wannan babu matsala a larabci ana iya yin shi tunda waliya ne an kai mata kasra kuma sai an ka shafe ta to wannan aya ba sai mun yi wata bayani kan ta ba amma akwai ta kissa da ya kamata mu kawo kafin mu je aya ta gaba shi ne cewa umar ibn abdulaziz kuna jin labari shi ne khalifa na abin nan na biyar ko alhamis kafin ya mutu yana da dukiya yan dukiyar da gare shi wadda ta yi mai saura a hannunsa tun da ba wata dukiya ce ba yana da dukiya tun da jagorin almuhimmu da dukiyar da ta yi mishi saura gaba ɗaya rabe ta bai bar maɗiya ne ko bi ba shi an ka ce aka tambaye shi ya za a yi 'ya'yanka kai kana shugaba kuma ka tarwatsa dukiya ba kamar musu komi ba ya ce to shi baya son ya mutu ya bar maɗiyansa dukiya ya ce in kanu salihina fallahu ya tawalla salihina ya ce wa in kanu gaira zalika fala uridu an atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'asiyatillah ban so in bar musu abinda zai taimaka musu saba ma Allah والله تعالى أعلم ayar da za mu je a kanta ta gaba ita ce aya ta 199 wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa ko ka yi umarni ko ka yi riko da afwa ya fiya ko wa amur bil urfi ka yi umarni da abin da yake nagari wa a'rid ba'il jahilin ka kauda kai daga jahilai saboda su jahilai abin da ke maganin su a kauda kai a cigaba da da'awa yau da gobe za ta yi halin mun gane ko to na afuwa mu kayyada ce idan afuwa tana da amfani to akwai wanda afuwa tana lalata shi shi yasa an kai ukuba aka yi gidan kaso aka yi wurin shari'a saboda wani an yafe mishi gobe karawa zai mun gane ko ba duk mutum da ba aka yafi ma wani in ka fahimci in an yafi mai ma abinda zai aikata yafi wannan to me amfanin yafi mishi bai da amfani an gane ko to malaman da suke taujihi na ilmin qira'at in ka diba cikin majalatu tadabbur adadi na tara shafi na 34 sai suka kawo wata ka'ida sun ka ce shine cewa idza waqa'a harfun mudgham idan harafi wanda an kai idgami aka sanya kenan ba da harfin sahihin bayan harafi ingantacce kana zarika min dawa'in nuzuli an martabatil fasaha kidan wannan zai sa shi zamanto dawa'i kamar dalilai sabubba na ya sabka daga martaba ta fasaha illa ma kana min kalamillah sai in ya zamanto cikin maganar Allah to sai suka bada misalin ayoyi kamar misalin wagga aya khudhil afwa wa amur bil urfi in muka duba imamu susi wanda ɗaya daga cikin wanda suka zuwa daga abu amur ibn al'ala yana yin idghami an gane khudil afwamur domin idghamul kabir shi a iska harfi mai haraka ko fataha ko kasra ko damma sai a yi mata sukuni sai a sanya shi cikin wancan shi da kira idgham al kabir khudil afwamur khudil afwamur an gane ko haka yake karantawa shi ya sama imamu shatibi da ya zo kan wannan ya ce wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun ya ce asirun wa bil ikhfa'i tabbaka mafsila wa idghamu harfin a sanya harfi qablahu sahha sakinun kuma sukuni gabanin shi ya harfi mai sukuni wanda ya inganta gabanin shi ya zo ya ce asirun akwai wuya amma wa bil ikhfa'i tabbaka mafsila harfi sun ce ai ikhfa'i ba wancan ikhfa'i wanda ka sani ba ai ikhfa'in harfin ma'ana yadda ba za a danna shi ba sai a samu a shigar da shi to wannan aya tana da cikin ayoyin da suka ba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ai mu'amala da shedanin mutum da shedanin aljanni shedanin mutum kaje yadda za a yi mai akawo da kai shedanin aljanni kuma in ma yanzu gannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah kenan yanzu gannaka min ash-shaytani asalin nazghu shine wato abai dan soke ka da da allura haka ko kaya saboda wasu wasi abu da wanda yake zuwa kamar an yi suka idan wasu wasi ya zo maka daga shidani nan yana nufin shidanin mi shidanin aljini fasta'id billah ka nemi tsari daga Allah innahu sami'un alim domin shi Allah sami'un mai ji ne an gane ko game da addu'ar da kai alimin kuma masani na game da halinka amma nan ba wai sai halinka ɗaya ba nan ana fassarawa ne da abin da ke da alaka da kai amma su miyar Allah yana jin komai alimin masani na ya san komai amma na an fassara ne da halinka ba da kana cewa sami'un mai jin komai ne daga cikin kuma abin da ke ji roƙon da ka yi alimun ya san komai daga cikin sanin da ya yi kuma halin da kake ciki don mu gane da kyau to malamai suke cewa in ka diba cikin adwa'ul bayan waɗanda ayoyi masu haɗa bayanin shaidanin aljini da mutum ayoyi ne guda wuri ne guda uku nan sai kuma cikin sai cikin suratu al-mu'minun inda ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yusifun kaga nan shedanin mutum sai anka ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe da mummuna ka tunkuɗe mummuna da mai kyau sai ku zauna lahiya sai Allah ce nahnu a'lamu bima yusifun kyale su mu mun kai mu ne mafi sani game da abin da suke sufanta mu da shi to in shaytanin aljinna wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika wa a'udhu bika rabbi an yahdurun haka ya faɗa kuma a can cikin suratul fussilat wuri na uku wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah kuma da an gane ko wala tasawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan shaytanin mutun kenan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu habbin azim to kai hattara can cikin qasasi wa la yulqaha ni illa sabirun da lamun nan ko ma yulqaha wa imma yanzaghannaka min shaytanin izun fasta'id billah sai ce mi innahu huwas samiul alim nan innahu samiul alim babu alif wal lam can kuma innahu huwas samiul alim akwai hu akwai kuma al alif wal lam to nan da ba ka alif wal lam ba a cewa sunan Allah na kira ne domin suna Allah in ka ce Allah ya koma na kira kiran ya zama jihudi kafirci nan wannan bai shiga nan wajen Allah mun sani ko mun fahimta ba yawwa to waɗannan su ne guda uku shedanin mutum da shedanin mi aljani sha'ir ya ce la ya khalu mar'u min duddin walau kana mun'azinan fi ra'sil jabal ko ala ra'sil jabal dan adam bai gushe ba yana da maki duk wanda kai dubara sai ka samu maki yace ko da mun'azil ka ke banta ka hau kololuwar dutse ka ce kai ka bar gari to sai ka samu waki saboda mi saboda wani zai cewa a kun ga ya hau dutse shi na ce shi kallon matan mutane kaga bata kari ba ba sani kuma fahimta ba ko ko wani dan adawa ya ce a to ai ni ban da wanda nika adawa da shi sai shi tun da bar gari ni ma canza ne a gami sai an yi ta ba'dukum li ba'din adu shi yasa mutane abin nan cikin wani karin magana suke cikin wani bayani da suke yi suka ce damu an san damu daji yake kuma cikin daji ma ina shi shiga rami can rami kuma sai ya ce nisa shi koyi amma idan dan adam bala'in shi tashi da gida shi ka tahiya shi ya shi bude ramin nan shi iske shi can wurin nan ya kamo shi shi kashi yasa ko da ko su in babu fitina ba sai sun neme ta Allah kai mana tsari to a nan cikin ilimin balaga kafin mu je aya ta gaba nan ya kawo sami'un alim suke nuna cewa kamar alif wallah ma'ayi tana nuna abu yana da karfi to me yasa cikin suratul a'raf sai ya kawo bidun da alif wallah sun kace can cikin suratul fusilat uslubin ya fi karfi ne saboda can yayi umarni da abubuwa masu wuya an gane ko kau da kai daban an gane ko kada ka kyale mutum amma sakan kama mutum wanda ya muni na maka da alkhairi abu ne mai mai washe sace ya ce can inda huhuwar sami wal hali ahaba shi yasa Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu habbin to mutum ma da ba a taba shi ba shi kan shi bala'i na balantana an taba shi Allah ya kyauta aya ta gaba innal ladina taqaw ko waɗanda sun kaji tsoron Allah innal ladina taqaw rabbahum kenan idan massahum ta'ifun min ash-shaytan an gane ko idan wato mai kewayawa na shaidan kenan wasu wasi kenan ko kuma irin kewayewar shaidannu ta guso musu ta'if an gane ko imam abu amr ibn al'ala da imam abu amur ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi basri yani da ibn kasir al-makki da imam al-kisa'i al-kufi sun karanta idza massahum taifun min ash-shaytan wasu malamai suka ce duka ma'anar su daya an gane ko wasu suka ce taifun mai kewayowa taifun kuma wato kamar nau'i na hauka kamar rikicewa kenan sun ka bambanta al-muhimmu dai taif da taif wannan yana nuna cewa kalmar tana da siga guda biyu kina akwai tafa ya tufu akwai kuma tafa ya tifu tun da taif yana zama tuwa tafa ya tifu ne kariba ce addurul masul shi dai a takaice dai in wani waswasi na shaidan ya zo musu koko shaidan ya kewa tun da shaidan in ya zo ne ke kawo abin da ya zo ya kewayo da shi in ba ka ce taifin kenan da a taifin lokaci tana rufin wato mafarki mai ban tsoro ko kwana kace ai shedan da iske ka to waɗannan mutane masu tsoron Allah idan masahum taifun a qira'ata wato Abu Amr da Yaqub da kuma Ibn Kathir da Kisa'i ko ta'ifun qira'ata jamhur tadhakkaru fa'arraqani ba wal hubbu ya'taridu lizati bil alami inji busiri ba yace to tadhakkaru shine abin nan jawabi na iza tazakkaru sai ga su sun yi sun tuna kenan sun shiga cikin hayyacinsu ta iza hum mubsirun sai ga suna cikin basira wannan yake nuna cewa ashe tsoron Allah yana sawa mutum ya zamanto yana cikin basira sai Allah ce to wa ikhwanuhum ina fata an fahimta masu tawjihul qira'at tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an wajen wannan aya idan masahum ta'ifun dutaifun sun kace ita qira'a ta taifun ta abu amr da yaqub da kuma ibnu kasir da al-kisa'i suka ce an kafa mata hujja da siyaki domin an ce wa in ma yanzu gannaka min ash-shaytani nazghun kan nazghu muwafiqun li taifun fil wazni kidan sun dace ba ta fuskar ma'ana ba wazani na ilmu sarf kilahuma ala wazni fa'al ka ganin kidan ilmu sarf yayi yayi tasiri cin tawjihul qira'at wa ikhwanuhum taw ikhwanuhum yan uwansu kalima ta al-akh ba dole ba tana nufin mi dan uwa na jini wani lokaci tana nufin dan uwa na jini ko kuma dan uwa wanda kuke uwa li'abbi ko dan uwa li'ummi ko dan uwa shakiki li'abbi wanda kun kada uba li'ummi ko wanda kun kada uwa kadai shakiki kuma wanda kun kada uwa da uba ko ba ka nan bane kuma akwai akh wanda yake dan uwanka ne na family dinku usra sannan akwai al-akh nami na kabila akwai al'akh wajen aiki akwai al'akh wani lokaci aboki ma larawa suna cewa akh suna rufin sadiq wa laisa akhi man waddani ra'aya ainihi walakin akhi man waddani wa ana ghaibu sannan kuma al'akh wani lokaci tana nufin mi tana nufin dan uwanka na wato ta fuskar kasance kuwa fiddini wannan innamal mu'minu ikhwa to akwai yan uwa ma ba fiddini ba shine yan uwantaka ta kasance ku yan adam wa ila adin akhahum huda an tura zuwa adi kaga yana zama tuwa dan uwarsu ne na family kuma ya dauki dan mi dan uwarsu ne na gari ya dauki dan uwarsu ne na kabila ya dauki dan uwarsu ne na jini sannan kuma ya dauki dan uwarsu na mi na yan adamtaka yana iya daukar na addini tunda akwai da sun kai imani da shi kaga yanzu idan muka ce makafirai yan uwanmu sai a tambaya wace yan uwantaka domin wani da ya ji an ce kalma ta dan uwa sai ya dauke ta kawai sai wacce ta addini ba sani ko mun fahimta ba to sana akwai yan uwantaka kuma ta tahiya akan tsari daya Allah ce innal mubaddilina kanu su masu almubazzaranci yan uwan shedanu ne to nan akwai aljanna daga aihuwar mutum ko akwai mace daga aihuwar mace ta mutuwa daga aihuwar aljini na ikhwan ukhuwa na ana nufin sun yi ukhuwa wajen wato milla ko kuma wato abin da manhaji to nan fa idahum mubsiruna an gane ko to sai ce wa ikhwanuhum nan domiri shi na koma zuwa ga su kafirai kenan sai dai nan sai ka samu fuska hudu shin wa ikhwanuhum hum din nan yana koma ne zuwa ga aljannu ba sani ko mafinta ba kenan wa ikhwanu shayatin yan uwan shedanu in ka dauke na shedanu ne ko ko ko wa ikhwanuhum shin domini sai kuma zuwa ga shayatin al-ins an gane ko ya muddunahum an gane ko imamu nafi da abu ja'far almadaniyani ko sun karanta yumiddunahum to yumiddunahum da yamuddunahum da suna nufin suna taimaka musu in ka ce yamuddunahum daga maddana yumiddunahum daga amaddana ya zan rubai suna taimaka musu to nan sai da manto shin wa abin tambaya anan wa ikhwanuhum in ka ce domiri ne na shaidanun aljannu an gane ko? kenan ikhwanu shayatinul jin yamuddunahum ko yumiddunahum suna taimaka musu wajen banna tunda ya ma'ashar jin da kadis taksartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum fahaqa ko kuma wa ikhwanuhum ya koma zamiri ne na shedanun mutane hum din ne na kuma zaga mutane an gane ko to sai kuma ikhwan kuma aljannu kenan kenan ikhwanu shayatin al-insi yamuddunahum ko yumiddunahum sai da to hum din ya kuma zuwa ga mi a ya kuma zuwa ga su dai mutane tunda ya muddu ya kuma zuwa ga ikhwan tunda ikhwan su ne suke taimakawa to ya muddu na suna taimaka musu wajen banda dama shi dan aljannu ai suna taimaka musu shedan mutane wajen banda duk inda da takkai ta kawo shedanin aljanni yana da connection da mi shedanin mutum Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura suna taimaka musu fil gayyi wajen halaka sun mala yuqsirun sannan kuma ba sa mi ba sa gajiyawa sai da mun to sun mala yuqsiruna yana iya doka shedanun mutane ba sa gajiya in shedanun aljannu wajen mu'amala da shedanun aljannu ko ko sun mala yuqsiruna su shedanun aljannu ba sa gajiya wajen taimaka ma wadancan wajen banda ko kuma sun mala yuqsiruna dukkan su ba mai gajiya da mai umurtar da wanda ga da an yi tarayya to ga dukkan alamu dai yan uwa mun kai karshen wato surat al'araf da izinin Allah za mu shiga cikin suratu wato al'amfal kenan suratu al'amfal za mu tashi ne a aya ta goma can ne taujihi zai fara wajen inda Allah ce istastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku ana zancen yakin badar ne an gane ko nan rabbakum in ka gana ma kana cewa الضمير للتعظيم منزا الله صلى الله عليه وسلم ake nufi an gane ko lokacin da kenan ya ku manzo kuke neman taimakon ubangiji na Allah ya girmama shi kenan wasu ka ce istastaghithuna rabbakum nan ad-damir lil jama'a don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda sun karoke ubangiji to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi in yana da bukata wa yake roko Allah to kai kuma a ce ka roke wani fastajaba lakum sai Allah ya karba muku kaji Allah ce an karba anni mumiddukum cewa ni zan taimake ku daga amaddana bi alfin minal mala'ikati da mala'iki dubu an gane ko murdifina ko murdafina a qira'ata nafi da qira'ata Abu Ja'far Imam Nafi al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zami da qira'ata Yaqub shi kuma al-Basri sun karanta murdafina ta an ce murdafina ya kuma kinan aiki ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala kuma kuma gani ba ma'ana Allah zai sa wani ya bi bayan wani shi ne ardafa hukinan sauran ƙudan sun karanta murdifina masu bin juna mun gane ko? to a nan abin da ya kamata mu gane kafin mu je aya ta gaba shine cewa tunda Allah ya karba kenan sabkan mala'iku a badar babu mi babu sabani akan shi mala'iku sun sabka amma sabkan mala'iku a Uhud akwai mi akwai sabani to yanzu ya za a yi da shi waɗanda sun ka ce mala'iku sun sabka a badar amma bu sabka a uhudu ba su hujja su ayar da ta ce if taqulu lil mu'minina ko alan yakfiyakum shi if taqulu yana komawa ne wa laqad nasarakum Allah bi badrin ko ko if taqulu yana komawa ne wa if kadawta min ahlika tubu lil mu'minina maqaidal qital waɗanda sun ka ce mala'iku sun sabka a uhudu sai sun ka ce ista ƙulu lil mu'mini na alan ya fiye kuma ayyubin da kuma rubukun bisa lafiya alafi mina mala'ikacin munzalin an gane ko ko kuma munazzalin a kira ta ibnu amir an gane ko ana magana ne a mi a uhudu na an ce wa iz gadauta min ahlika bala in tasbiru wa tattaquwa yatukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimina ko ba ka ba yawwa ko kuma musawwamina eh musawwimin ita ce qira'a ta Asim da Ibn Kathir da Abu Amr da Yaqub musawwimina masu sanya rawani ko musawwami na waɗanda an ba su izinin su tsara wani mun gane ko sai sun ce to wannan yake nuna cewa mala'iku sun sabka a uhudu waɗansu malamai suka ce eh mala'iku sun sabka a uhudu an gane ko amma ba dan kariyar mumin ne ba saboda sun saba sun sabka ne dan kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same shi ba shine kafirai sun kaso ba ma'ana kafirai sun so su kashe shi to sai an ka kare shi daga kisa amma ba a kare shi daga rauni ba muna ganewa waɗanda sun kace a'a a badar ne sun kace mala'iku bu sauka a badar ba don an yi musu alƙawalin za a taimake su in ba su saba ba tunda sun ka saba sai ba a saukar da mala'iku ba sai suka ce to hujjar su wannan qira'a bi alfin minal mala'ikati murdifina qira'a ta nafi da Abu Ja'far da Yaqub Allah ya sa waɗansu mala'iku su bi juna murdifina kuma sun bi juna tunda za su zartar da umarnin Allah la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun muna gane ba sai sun kace to murdifi na wasu sun bi juna sun kace dalilin su dan farko Allah ya ce anni mumiddukum in taqulu lil mu'mini an yakifukum an yudukum rabbukum bi thalathati alafin da farko dubu uku na to daga baya kuma sai sun ga zamanto murdifina bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin sai an ka biyo bayan su da dubu biyu sun ka zan dubu biyar ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wa ja'alahu Allah Allah bai sanya shi wannan wato karbawa bakiran ko ko taimakon illa bushra ko sai dai zaman tomi bushara wali tatma inna bihi qulubukum zukatan ku sura tsure shi wa man nasru illa min indillah taimako ba daga wajen kowa ki ba sai wajen Allah inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne don haka babu kafirin da ya buwaye Allah hakimun ne kuma da ya baku nasara ya san kuncin cince baku ita mun gane wannan kafin mu je aya ta gaba shine cewa wannan aya akwai irin tamkarta a cikin suratu ali imrana san ali imrana wa ma ja'alahu Allah illa bushra sai an kace lakum nan kuma sai aka ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra ba kawo lakum ba sun kace saboda can cikin ali imrana wurin zargi ake tunda yakin uhud ne ake bayani sun saba sai sai an ce illa bushra lakum nan kusa an ce illa bushra an ka barta amma sannan wali tatma inna bihi qulubukum nan gancin uhud akai sai an ka gaugato da nasara an ka ce bihi qulubukum can kuma an ka ce wali tatma inna qulubukum bihi saboda can halin zargi ne sai an ka ce nan an ka ce wa man nasru illa min indillah an ka ce inna Allah azizul hakim kaga an ka kawo tashdidi can kuma da yake halin zargi ka ce wa nasru illa min indillahi al-azizul hakim kadiba cikin at-tahrir wa tanwir da sauran littattafai na balaga ta alqur'ani sun kawo bayanin wannan an gane ko to ayan mu ta gaba inda Allah ce iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu ko idan muka duba imamu nafi da kuma imamu abu ja'far sun karanta abin nan izi yughshikumun nu'asa yughshikum nan fa'ili yana kuma zuwa ga Allah yughshikumun nu'asa kina Allah ya sanya bacci ya ruho muku mun ji wannan da kyau yawwa su ko sauran sun karanta abin nan iz yughashikumun nu'asa an gane ko kira Allah ya sa bacci ya ruhu muku yughashi daga ghasha yughashi qira'ata ibn kathir al-makki da kuma abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta iz yaghshakumun nu'asu iz yaghshakumun nu'asu kenan bacci ya ruhu muku yagsha kum daga gashi ya yagsha ba sai kun fahimta ba wallaili idza yagsha kenan nan bacci shine ni fa'ili to ita ko qira'a ta nafi da Abu Ja'far id yughshikum an-nu'asa fa'ili shine Allahu id yughshikum Allahu an-nu'asa to shi ko qira'a ta sauran id yughashshikum an-nu'asa daga ghashsha yughashshi tagshiyatan dama ya rufa ghashshaha ma ghashsha an gane ko yawa shi ko yughshi abin nan ne abin nan daga aksha ne yau shi af'ala ikin an gane ko to da yugashi da yugashi duk suna nufi ilin yayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu to shi ko yaksha yana nuna baccin shine ni shine ya ruhu to ai bacci ba zai iya ruhu musu ba sai in Allah ya ba shi izini ya iya ruhu musu ba sani ko mun fahimta ba yawwa shi kuma aksha Allah ce fa akshaynahum fa hum la yusiruna kaga aksha shi ma ya cikin Qur'ani almuhimmu dai amanatan minhu aminci ne daga wajen Allah to in mun ce amanatan minhu a qira'ata yakhshakum aminci ne daga wajen bacci kaga hali bai zuwa daga ni daga shi fa'in sai ya zama to in shine ke bada umarni amma babu matsala malamai sun kace amanatan minhu kadiba cin ad-durrul masul saboda kamar tunda Allah ya bashi izinin ya zo to kamar amincin ya zama to shi an musabbabin ku samu aminci to sai Allah subhanahu wataala ce wa yunazzilu alaikum minas sama imam abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imam yaqub al-basri sun zan al-basriyani da ibn kathir sun karanta wa yunzilu alaikum minas sama'i to yunazzilu yana nuna abu yana sauka kadan kadan yunzilu ya sauka gaba daya to me yake nufi ko ka ce duk ma'anar so daya ko ko na an hankalta ma yana sauka yana sauka kadan kadan har ya sauka gaba daya Allah yana saukar da minas sama'i daga sama alaikum gare ku ko akan ku minas sama'i daga sama ma ruwa li yutahhirakum bihi dan Allah ya tsarkake ku dashi shi kaga ruwa shi na tsarkakewa da malaman fiqh sun kace yana tsarkakewa ma'un akwai tahurun akwai akwai tahir tahir shine wanda mai tsarki amma bai tsarkakewa kamar ruwan shayi za a rawalla da su tahurun kuma tahirun mutahhir kenan kamar ruwan da muke wanka da shi almuhimmu da liyu tahirakum bihi sai Allah ce wa zuhiba ankum ijaz shaitan da Allah ya tafiyar da dattin shaitan gare ku saboda sun gaji kuma shaitan ya samu su wasu wasi da wannan ne malamai sun kace ashe ruwan sama suna maganin sihiri don gashi Allah ce wa zuhiba ankum ijaz shaitan wal yarbita ala qulubikum da Allah ya daure zukatanku ma'ana ku samu tabbata dan in zuciya dama mike yaki zuciya ko karamin makami ga mutum in yana da zuciya yaki sai ya tsaya shi yaki idan mutum yana da babban makami amma rago ne da ya ji an yi kuwar sai shahid da makami shi baza da gudu kaji tugara'i an gani ko abdullahi tugara'i cikin lamiyatul ajam wadda ce kima lamiyatul ajam ba mu san dalili ba akwai lamiyatul arab akwai lamiyatul ajam to ban san da suka ce mashi lamiyatul ajam ba tun da shi ai ba balarabe ne ya ce wa adatun nasli an ramma an yi zahabi jauhari al'ada ce ta annasu mashi ba da silin ba ne nasul wancan na dangantaka ko haihuwa nasu da sadun mashi adatun nasu ne an yi zaha bi jauharihi ana iya girman kai bi jauharihi da wato jauharin shi ma'ana a samu mashi mai girma mai kabri yuzha kenan min zahu shine takama yace amma tir duk yadda an kai mashi duk yadda an kai takama da shi duk yadda an ka kawata shi walai sai ya amalu illa fi zai batsali bai umhanin komi ba gano zaru bi shike ba in dai kun ka ba rago babban makami da an yi kuwa shina sai shiru gargu shi yasa america ta je yaki an gane ko ta je wajen yaki tana takama da abin nan amma karshe sojojin afghanistan sun karin jaye su ga america da makamai amma jarumtar ba guda ba ce an gane ko yawwa to bari mu je aya ta gaba aya ta sha bakwai da aya aya ta sha bakwai da ta sha takwas to da Allah subhanahu wata'ala dai ya bada dama an ka kare da su an gane ko sai Allah ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam taqtuluhu ba ku ne kuka kashe su ba ko walakin Allah qatalahum sai dai Allah ne ya kashe su to anan bari mu yi taujihin qira'at sannan mu zo zuwa ga wajen ma'ana don saboda nan akwai iskari a majallatu tadabbur a shafi na 40 da shidda zuwa shafi na arba'in da bakwai an gane ko imamu hamzar kisa'i da khalaf sun karanta walakin allahu qatalahu sauran kura sun karanta walakin allaha qatalahu ba sai ko fahimta ba sun ka ce al'asulu fil murakkab asali ga jumla kina ce ake da murakkab anan khuluhu min al muakkidat ba sai an sami shi ba khuluhu wofin ta shi inji malaman zauri ya zama to bai tare da abin da zai ta'kidin sa fala yu'ta biha ba a zuwa da ita illa idan qadar maqam sai in maqami ya so a kawo ta kinan nan falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum kinan qira'ata hamza da kisa'i da khalaf ta zo akan asli ba ai kawo ta'kidi ba amma da an ka ce walakin Allah da an ce walakin Allah shi lakin harfu atfin yufidu istidrak yanzu kuma an yi istidrakin magana tunda an ce ba ku ku kashe su ba to sai an kai istidraki an ka ce Allah ne ya kashe su ita ko walakin Allah ita lakin na harfu nasbin ne kaga ta sa Allah an yi mata nasba wa tawkidin kuma ta karfafa ma'anar magana wa istidrakin kuma ta kawo ma'anar istidraki ta dauke ma'ana nawa guda uku to me dalilin da yasa wata qira'a ta zo da tawkidi da zo da tawkidi ba sai sun ka ce saboda masu saurare imaninsu ba guda bane wani da an ce walakin Allah qatalahum ya sallama wani kuma sai an ce walakin Allah qatalahum kuma kana bane ko ko farkon magana ba a kawo ta'kidi ba daga baya kuma aka ƙara karfafa ta saboda ƙara magana karfi an gane ko to sai an ka ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama an gane ku wa ma ramaita iz ramaita baka jefa ba lokacin da ka jefa walakin Allah rama Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta walakin Allah rama sai dai Allah ne ya jifa kinan can lakin harfu wato istidrak can atfu istidrak can kuma lakinna tufidu an-nasb wa at-tawkid wal istidrak sai dai Allah ne yayi jifa to Allah yayi haka wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana don Allah ya jarrabi mu'minai jarabawa mai kyau tunda akwai jarabawa na abinda suke so kenan inna Allah sami'un alim Allah sami'un mai jini alimin kuma masanina anan wajen wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama in ka diba cikin littafai da aka rubuta na aljam'u bainal ayat karkashin wannan za ka iske akwai bayanai masu yawa da malamai suka kawo kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi nan ma ya kawo maganganu wannan ina dan baka misali na amma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi an gane ko da yazo karkashin wannan aya falam taqtuluhum walakin allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin allah rama sai ce to nan akwai abubuwan da malamai sun kai ya ce wasu daga cikin malamai sun ka ce abinda ake nufi lamma kana sababul aqwa fi qatlihim inma huwa madhul malaika babban sababin da yasa an ka kashe kafirai shine taimakon da an samu da mala'iku ko wa ilqa'ur ru'bi da tsoron da Allah ya jefar dama Allah subhanahu wa ta'ala ce idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu kaga nan wajen tabbatarwa sai ya ce su tabbatar sannan sai ce mi sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ruba saboda babban makami shine tsoro sai Allah ya ce to ni na zan jefa shi fadribu fawqa al'anai kuma ce bugawa su buga da abin mun ta muka fa'illan ai mala'ikun ma suna yi ba su tsoro ko amma saboda tsoro babban makami sai Allah ya bar shi a wajen shi kalibacin at-tahrir wa tanwir ya ka bayani mai kama da wannan kenan sai malamai sun kace abinda ake nufi wa ilqa'ir ru'bi fi qulubil kafirina jefa tsoro a cikin zukatan kafirai wa tasbit qulubil mu'minin da tabbatar da zuciyar mu'minai ko wa aqdaduhum da dugadugan su wa dalika kulluhu fi'lullahi ta'ala ai aikin Allah ne ko to sai na fal fi'la anhum sai Allah ya kore fi'ili da gare su wanda sabahu ilaihi danganta shi zuwa gare shi kenan in kuna ganin kashewa fil haqiqati misali a zahiri kuna ganin ku kun kashe su amma a haqiqa aiki ne nawa na Allah subhanahu wata'ala wasu malamai sun ce a'a hakan ga abin da ya shafi arrami jifa ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya yi jifa amma tasirinta waye isar da shi Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai sun ce a'a wa ma ramaitar ru'ba fi qulubihim id ramaital hasa fi wujuhihim kiran ba kai ne ka jeho tsoro ba amma kai ka jeho duwatsu ina fata an fince ni to malamai dai sun yi maganganu daban-daban wa ma ramaita id ramaita wane ne aka jefa wasu ma suka ce a'a ba yakin badar bane ina ganin suka ce yakin uhud ne wani kafiri ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauki alƙawarin shi zai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da an ka tafi yaki ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai jiwa to sai manzo Allah ya jiwa mashi ko wata ɗan guntuwar wani ɗan guntun mashi sai kuwa sai ga wannan kafirin ya same shi to shi da an ka ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama kinan ba kai ne ka isar da wannan ɗan guntun mashin ba to duk da yake wannan suna kawo shi amma yakin Uhud ne shi kun ga yakin yakin Badar ne sai dai a ce a'a a yakin Badar ta sauka amma ai duk abin da mutum zai yi ba zai yi tasiri ba sai da izinin wa sai da izinin Allah sai da manto arrami nan ya shafi al'umum dukkan jifar da zai yi ba sani ko mun fahimta ba to aya ta karshe zalikum wa anna allaha muhin kaidil kafirina ko ba ka dan bane zalikum wancanin ku inji malaman zauri to ya abin bai jima da wucewa ba saboda da abu ya wuce babu wanda sai dawo da shi ba ko sai a ce mai zalika قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أبي بين هذا با تو ذلكم وانتانكم وأن الله كما شيء الله سبحانه وتعالى muhinu kaidil kafirina mai rauna na makircin kafirai ne ba sani ko mun fahimta ba qira'a ta imam nafi' al-madani da abu ja'far al-madani sun zan fadalla da kuma imam ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta wa anna allaha muwahhinun kaidil kafirina an gari ko muwahhinun da shadda ko daga alwahalu na shine rauni wasu malaman luga sun kace muwahhin wai harafi na alhalq bai ɗauka shadda a larabci cikin fa'ala to ga kuma ƙur'ani ya zo da shi to mu kaga mun rike magana ƙur'ani mun bar su da rikicin su eh kadiba cikin abdurul mas'ud zaka ga wannan to in mun ce muhinu kaidil kafirina Allah ne ya raunanar da makircin kafirai ko ya bata shi muwahinun kaidil kafirina ra'a ta nafa da Abu Ja'far da Abu Amr da Ibn Kathir muwahinun tana nuna fil mustaqbal Allah ne zai raunana makircin kafirai kenan a yanzu da ya wuce waye shi fil mustaqbal wa zai yi shi Allah amma in kun cika sharuɗa in ba ku saba ba shi yasa muwahhinun kaidal kafirin wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard zan sanya ban sanya ba a yanzu kare wanda kira'a ta jamhur ta nuna mana muhinu kaidal kafirin an yi daga awhala yuhin muwahhinun kaga daga wahana na ma sai an ka kawo shi muta'akkid ma'ana mustaqbali ne kuma da ta'akidi dan wahana yafi karfin awhana wakilun amma da sharadi fa in kun cika kamar nan badra an ba su nasara kuma an nuna musu cewa zuwa gaba za a ba su nasara to a uhud kuma sai musu samu nasara ba a saboda sun saba ai Allah in zai ba ku nasara akwai sharadi ko وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل لهم من بعد خوفهم امنا تو غاشن ان يعبدون لا يشركون به شيئا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين كما كان بني ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون كما كان بني تو ان كنت cika sharuɗan sai a cika muku sharuɗi shi yasa an ce Allah zai taimake ku a in kunti in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير sai ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته